أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادس الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم آه أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه من قول مع الله سبحانه وتعالى دا يحلم يوم آه الصبر لهدي بقي بوسط رمضان وندا mun karanta wannan aya a jiya wa atimmul hajj wal umrata lillah wanda wannan aya ta shafi dokoki ne na aikin hajji sabila da Allah yana bin wato maratibul ko kuma arkanul islami ne mataki mataki Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid a ayan baya wanda wannan ayan tana ishara ne akan tauhidi Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in a ayan baya wanda wannan ayan tana da ishara ne akan wato sallah da zakka sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan bayani akan azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to shine kuma Allah ya biyar da maganan aikin hajji idan ka hada zaka ga arkanul islami sun fita maka a tsakanin ayoyin da muka ɗauko daga farkon bakara zuwa zuwa yadda muka tsaya kenan wa atimul hajji wal umrata lillah Allah ya yi umarni kan cewa a cika aikin haji da umara ma Allah ta'ala kamar yadda jiya muka fara bayani aikin haji wato kashi uku ne nau'i uku ne akwai nau'in da ake kiransa ifradi shi ifradi shine ma'aikacin hajji ya tafi zuwa ga ɗakin Allah ya tafi makka kenan tun a watan shawwal kuma ya yi niyan aikin hajji labbaik Allahumma hajjan sannan ya cika aikin aikin ya cika aikin hajjin sa kenan har zuwa ranar da za a kulle aikin hajji ranar da za a sako daga arfa kenan sannan kuma akwai tamattu'i wadda tamattu'i mutum zai tafi idan ya tafi zai yi niyan umara da farko bayan ya gabatar da umara sannan ya dawo ranar takwas ga watan zulhijja kuma ya daura tsamaran aikin hajji wannan shine ake kiransa tamattu'i wanda Allah ya faɗa mana tamattu'i shi ana gabatar masa da hadaya sai kuma qiran shi ko qiran za ka yi niyan aikin hajji ne da aikin umara tare labbaik Allahumma umratan wa hajja za ka yi niyan umara ne da aikin hajji tare gaba ɗaya wannan shine wato kashe-kashen su wanda kuma dukkan su ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a mazhaban Imam Malik ya tabbatar da cewa al-ifradu wato nau'i na ifradi shine yafi sabila da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ifradi yayi amma duk wanda suka kawo dalilan su akan wasu sun ce kuma tamattu'i din manzon Allah yayi tamattu'i da sauran su dai to wannan aya kusan gaba daya wa atimul hajj wal umrata lillah fa in ukhsirtum idan an tare ku da wani lalura wanda ya hana ku ku cika aikin hajji din kamar yadda Allah yake ku cika to fa mattaysara min al hadu an sauƙaƙa muku ku gabatar da hadaya a maimakon wannan uzuri ɗin da zai hana ku cika aikin hajji mun yi bayanin hadaya muka ce hadaya yakan faru daga ƙaramin dabba akuya sai kuma rago sai kuma saniya sai kuma raƙumi to duk wanda uzuri ya saka shi bai cika aikin hajji ba zai gabatar da hadaya domin fansan wannan uzurin da ya dakatar da shi din sannan kuma Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadi mahillahu ba za ku aska kanku ba daga lokacin da kai ɗamara karga ka saka harami ka ɗauni kashi to kuma ya haramta maka ka aske kai ya haramta maka ka yi saisaye ya haramta maka ka yi wanka wankan da zaka motsa jikinka da tiya fita dukkan wannan ya haramta har zuwa lokacin da hatta ya bulugal hadi matillahu har lokacin da wato hadaya zai isa wajen da ake gabatar da shi can mina kenan Allah subhanahu wata'ala kuma yace hatta ya bulugal hadi matillahu فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك amma wanda lalura ya saka shi zai yi aski laluran ta iya yiwa na kuraje ne a kansa ko kuma wani lalura na ciwo wanda dole sai ya yi aski to in ya yi askin zai fanshi wannan askin da ya yi da azumi yin siya ne azumi na kwana uku au sadakatin ko ko ya yi sadaka ya ciyar da miskinai shida da muddun nabi uku aunusu ko kuma ya ya ya ya yanka wani dabba kenan nusuku anan ana nufin dabba ne wadda ake gabatar da hadiyarsa a fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj amma idan kun aminta ga duk barin ga duk wa'innan ba wani daruran da ya hana ku cika aikin haji ba wani daruran da ya saka ku aski ba wani daruran da ya hana hadaya ya wato isa ainihin gurin da ake gabatar da shi to Allah yake faman tamatta'a wanda yayi tamattu'i shi ma yana daga cikin wa'inda suke gabatar da hadiyya faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysar min al hajj wanda shi ma yayi tamattu'i to shi ma zai gabatar da hadaya wanda yayi kirani akwai hadaya a kansa wanda yayi tamattu'i da akwai hadaya a kansa amma wanda yayi ifradi shi babu hadaya a kansa kuma dukkanin abin da aka daura ma masu mai wa'innan na rashin na yin na ba zai yi aski ba ba zai yi wanka ba wannan duk mai ifradi ba a daura masa wannan ba to shine Allah subhanahu wataala yace faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum wanda bai samu daman gabatar da hadaya ba ta iya yiwa hadayan ya fi karfin kudin sa ko ko hadayan ba wato bayi da kudin da zai saya abin hadaya din to Allah ya saukaka masa fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji zai azumci kwana uku a can hajji kenan wa sab'atin idza raja'tum bakwai kuma zai bar su sai ya dawo gida sai ya azumci bakwai idan ka hada su tilka asharatun kamila in ka hada su za su baka goma daidai kenan Allah yake zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram wannan tsarin da Allah ya faɗa na gabatar da hadaya din da kuma yin azumi din wannan duk yana kan wanda iyalansa ba suna cikin garin Makka bane wanda ya zo ne daga nesa amma wanda yake cikin garin Makka an dauke masa wa'inna gaba daya Allah ya dauke masa Allah yake wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqabi ku san cewa lallai Allah ne tsananin azaba ne ga wanda suka kauce ma dokokin sa dama mun ce zamu dan ƙara fassara aya sannan kuma mu daura gaba alhajju ashhurun ma'lumat ala rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج عشر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي واتقون يا أولي الألباب
الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayyana cewa alhajju ashurun ma'lumat aikin hajjin nan ana yin sa ne a wasu watanni sanannu waɗannan watanni din su ne watannin nan guda uku a shawwal zulqa'da zulqa'da sai zulhijja a waɗannan watanni ne iya su ake gabatar da aikin hajji shine Allah ya ce to ai gaba ɗaya ma hajjin ana yin sa ne a wasu ashurun wasu watanni ma'lumatun wanda wa'innan wasannin sanannu ne idan aka ɗauka daga misali daga lokacin da aka gabatar da sallan ƙaraman sallah idul fitri kenan to tun daga wannan kwanan washi gari din yayi sama dukkan kwanaki ne na gabatar da ibadu na na aikin hajji kenan amma kuma wanda ya tamattu'i misali ya ya fara ya zo ya je wato can harami tun cikin azumi ya gabatar da umara bayan ya gabatar da umara sannan ya jira lokacin aikin hajji ya hada yayi aikin hajji yayi tamattu'i kenan to shi ma ana son haka wanda shi ma malamai sun ce yana daga cikin wato wato nau'in aikin hajji wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kenan Allah ya bamu daman zuwa aikin hajji malamai sun yi sabani dangane da shi umara din imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal da imamu shafi'i sun tafi akan cewa umara wato sunna ce mai karfi sunna ce muakkada ko ka sunna wajiba ga wanda yake da iko amma kuma imamu abu hanifa shi ya ce umara wajiba ce kamar yadda Allah ya fardanta ya fardanta aikin hajji to haka Allah ya fardanta umara ga duk wanda Allah ya bashi iko sabila da Allah ya kawo su ne tare ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah amma imamu malik da sauran waɗanda suka tafi akan cewa umara ba wajibi bane sun dogara ne da abinda sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ba majibilu amsa dangane da wato menene al-islam sai yace masa wa hijjul bait da zartan ɗakin Allah bai kawo masa maganan umara ba sai aka ce to wannan ishara ne zuwa ga cewa umara shi sunna ne mai karfi ga wanda Allah ya bashi dama amma aikin hajji shine wanda Allah ya wajabta shi wato ga duk wanda Allah ya bashi dama na guzuri Allah ya bashi dama na lafiya da sauransu amma za a kiyaye wasu abu dangane da aikin hajji ba za a dubi dukiyar mutane a tafi aikin hajji a ce Allah zai karbi wannan aikin hajjin ba babu ruwan Allah da wannan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza hajja ar-rajul bi malil harami wa qala labbaik allahumma labbaik qala Allah la labbaik wa la sa'alika idan mutum ya je aikin hajji da dukiyar haramun ya je yana ce labbaik allahumma labbaik Allah zai ce la labbaik ba zan amsa maka ba wala ta'adika kuma ba zan taimake ka ba ko dukiya ne idan ka san sata mutum yayi ko ko dukiyan al'umma mutum ya dibo yazo ya biya maka umara da shi wai ka je kai masa addu'a ko ko wani abu wannan ma duk yana da illa aikin ka hajjin ka in dai ka san wannan dukiyan ba na halal bane to aikin hajjin ka ba tafiyayye bane sai yasa mutane da yawa suna ce sun je aikin hajji sun je umara sun je yawon yawon bude ido ne kawai ba sun je ibada bane wasu ma sun je duk ba su san manasiku din ba duk ba su san ayyukan da ake a can din ba sun je ne kawai a ɗibi yara ƙanana wanda ba su shekara bakwai bakwai ba ko ko shekara shida ba haka da muke yi ba duk wanda ya ɗauki ɗansa ya kai shi wannan abin da ake so kenan amma akwai abubuwan da talakawa suke bukatuwa zuwa ga shi fiye da wannan yawace yawacen yaro karami wanda bai balaga ba umara ba wajibi bane a kansa hajji ba wajibi bane a kansa wannan dukiya da za a ɗiba a biya mata sai a biya ma yara marayu kuɗin makaranta sai a biya ma wanda ba su da a saya ma waɗanda ba su da ƙarfi abincin da za su ci kada mu manta a maulana shehu abdulkadir bilani yana cewa loma ɗaya da za a ba ma talaka ya sa a cikinsa loma ɗaya talaka mabukaci wanda bai da abinci ka ba shi loma ɗaya ya ci wannan loma ɗayan makaminsa a gurin Allah ya fi ka gina masallatai dubu loma ɗaya ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so sai a je a samu wasu abubuwa daban wanda wannan abubuwan riya ne wasu da yawa ake yi wani kuma burgewa ne wani kuma nuna isa ne kawai ni isasshe ne na tafi umara na ɗibi yara yan shekara shida shida yan shekara biyar biyar mun tafi umara da su a dole ni ni ne Allah ya min fadala to mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah a anguwanku da akwai talakawa da yawa wanda ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sarrafa rayuwarsu ƴaƴansu ba su tafiya makaranta ka tashi kai ne duk watanni kana jirgi kaman tsuntsu daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan kana magana cewa kana to Allah Allah subhanahu wataala yana kallo duk wanda Allah ya wadata shi ya bar anguwansa da tsiya a ce a anguwan da akwai wanda zai kwana da yunwa to wallahi Allah sai ya tambaye shi akan wannan mutum Allah sai ya tambaye shi wannan dukiyar da ke hannun kan dukiyar Allah ne kuma Allah ta'ala zai iya karɓa duk lokacin da ya ga dama kuma wa'innan talakawan su ne masu daraja a gurin Allah zaɓaɓɓun Allah ne annabi yana cewa rubba ash'asa akbara law aqsama ala Allah la abarrahu to da yawa zaka ga mutum yana rayuwa da kyau jikinsa duk kura gashin kansa duk ya mummurce sabila da wahalar rayuwa amma law aqsama ala Allah la abarrahu da zai yi rantsuwa ma Allah ya ce Allah sai kai kaza sabila da girmansa a gurin Allah Allah zai yi wannan abin to sabila da haka a wato Allah subhanahu wata'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat a watannin da ake yin haji wato watanni ne sanannu faman farada fihin alhajja wanda aikin haji ya hau kansa ya samu guziri ya tafi ya dau harami ya saka gyautan nan da ake sakawa kuma ya yafa wanda ake yafawa a kafadan nan to daga lokacin falara fasa ba zai kusanci mace ba wala fusuka ba zai yi wani abu na fasikanci na saban Allah ba wala jidala kuma ba zai yi jayayya da wani bakin hajji a aikin hajji ko cutan ka mutum yayi to kar ka yi jayayya da shi a kowane hali ne ku yi ja'in ja ma'anin ja'in ja shine ce ku ce wannan ya ce kaza ka ce a'a ba haka bane to ba a yin haka daga lokacin da aka daura harami fala rafaka wala fusuka wala jidala fil hajj Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin abinda kuka aikata na alkhairi abinda kuka aikata na alkhairi a waɗannan kwanakin ya'lamuhu Allah Allah subhanahu wata'ala ya san wannan aiki wato na addu'o'i kenan da na sadakoki da na wato ziyarori duka Allah ya sani kuma babu wani aikin da zaka yi wannan aikin hajjin da zaka yi da gangan ka ji ziyarar manzon Allah kana ganin cewa wai ziyarar manzon Allah bai cikin aikin hajji wallahi Allah ba zai karba aikin hajjin ka ba duk wanda ya je Makka bai ziyarci manzon Allah ba annabi ya ce ya mun wauta man hajja falam yazurni faqad jafani duk wanda ya aikin hajji bai mun ziyara ba ya mun babban wauta shi yasa idan ka tafi aikin hajji ka gabatar da ibadunka idan Allah ya sa kafin ma ka isa makka kun fara sauka a madina ne za ka yi ta zuwa kabarin manzon Allah kabarin manzon Allah nan guri ne na amsa addu'a kabarin manzon Allah nan guri ne na biyan bukatu kabarin manzon Allah wani waje ne duk duniya a lahira ma ba a yi gurin da ya kai kabarin annabi daraja ba duk duniya sama da kasa babu gurin da yake da daraja kaman gurin da manzon Allah yake kwanci babu wannan gurin to guri ne na amsa addu'a aka ce imamu malik yana gabatar da karatu a masallacin manzon Allah wani ya tambaye shi yace ya malik zan yi addu'a zan fuskanci alƙibla ne ko kuma zan juyo na kalli kabarin manzon Allah ne imamu malik yace in kabarin annabi yana nan ba wata alƙibla kabarin annabi sai alƙibla fa huwa yace fa huwa qiblatuka wa qiblatu abika abika adam annabi kabarin annabi shi annabi shine alƙiblanka shine alƙiblan babanka annabi adam don haka duk wani alkhairin da ake samu a aikin hajji da umara din yana biyowa ne ta gurin manzon Allah kuma aikin baya tashi ya je zuwa ga Allah sai manzon Allah ya ga aikin ya sa hannu a aikin fa kulli imanu fa sayyara Allah wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko sallah muka yi sai manzon Allah ya san da sallan sai manzon Allah ya ga sallan sannan sallan ta tashi sama Allah ya karba idan annabi bai yarda da ita ba wallahi Allah ba zai karba ba babu wani wanda zai karbi wannan Allah ba zai karbi wannan aikin ba dan haka mu kula da kyau idan muka tafi makka mu je kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama mu narke mu jabbance mu soye mu kone a soyayyarsa shubran kaula radiyallahu anhu a da yabi kabarin manzon Allah yake wata baiti dabibi karibun hal tikani ya tasma'u yuqabiluni yawmil mukaffal mushaffa'u arani idza ma ji'tu yawman muhammadan tahaqqaqa amali kama atawaqqa'u أيا نفس أدركت الأمان فهذه مراجع خير الناس والنور يسطو قال قد أساها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمو يتي سيدي قريب نازو غاني غاني كتان من ظن الله كينا يتي هل تقاني تسمع سن شوتن ليكي دامو نينا جن ون الله باري يقابلني يوم مكفى المشفى أبند نكي فيفيو يوم غاني غاني أنا غني إنا غني صح yace arani idza ma ji'tu yawman muhammadan yace na san duk lokacin da nazo ga annabi muhammadu ta hakkaka amali duk bure ta bure na na duniya ya cika kama atawakkau kaman yanda yanda nake zato yace aya nafsi ya ke raina adraktul amani kin samu duk burin da kuke nema na duniya tun daga shiga manzon Allah fa hadhihi maraji'u khairin nas nan nan ne gidan manzon Allah wan nuru yasau ko ina yana tashi yace amma fa alqad asaha wastaqarrat biha nawa yace bayan ta ta samu burinta ta iso nisan da ya ya zamo mata wato wato ta iso wato zangon da ya raba ta da ya nisanta ta da manzon Allah yace duk da haka ga ta ga manzon Allah amma tana zubar da hawaye wani muna yana faɗa ma kansa ne yace duk da ga ta ga manzon Allah amma bata hakura ba tana kuka mutum kan ya samu muradi wani kuka zai kama sai ya kama farin ciki kawai yace fa alqad asaha wastaqarrat bihannawa wa nitil muna ma balu aynaki tadma'u aya nafsu adraktil amani fa hadhihi maradi'u khairin nas wan nur yasaw to mu mu a gurin mu babu wani aikin hajjin da mutum zai je shi ya ce ya je ne aikin hajji wai ya je ya dawo kon ko bai je gurin manzon Allah ba gurin wa ka je kenan ko ko tsammanin da kake an ce alka'batu baitullahi haram ana nufin Allah ne yake cikin daki ba haka bane Ka'aba ana fuskantar Ka'aba domin a wannan garin ne aka aiki manzon Allah wallahi da a Najeriya aka aiki manzon Allah da anan za ana aikin hajji da anan za ana yi ka sani makkan da kake zuwan ka ji manzon Allah ne maka to kaman yanda ka je garin makka yanda aka aiki manzon Allah to sai ka ji annabi Muhammadu Madina yanda manzon Allah ya hijira mahajiru hadha wa zalika mab'asu nan shine wajen da yayi hijira Madina kenan kan garin makka kuma nan ne aka tura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka wai alƙiblan da ake ce mana alƙibla alƙibla manzon Allah shine alƙibla manzon Allah shine alƙibla manzon Allah shine mafiskanta gaba daya kabila da shine limani dan haka duk wani mamu dole ya juya ya kalli limani limani kuma sai kai shi gurin Allah to gabar da muke kalla muna kallon bangaren yanda limamin mu yake shi kuma sai ya kai mu ga Allah to Allah subhanahu wataala yace wa ma taf'alu min kaydin ya'lamuhu Allah abinda kuka aikata na alkhairi ko babba ko karami na hadaya da sadaka da sauransu ya alamu Allah Allah subhanahu wataala ya san shi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku nemi guduri domin fiyayyen guduri shine tsoron Allah subhanahu wataala aka ce wannan wa tazawwadu din yana nufin cewa idan zaka tafi aikin haji to kai tanadin gwargwadon abin da kake da shi na guduri kai tanadin gwargwadon abin da kake da shi na guduri wanda shi zai dauki cinka shi zai dauki shanka ba za ka je kana bara ba ba za ka je ka zama nauyi wa mutane ba to kai tanadi gwargwadon tanadi amma bayan wannan tanadin siyayyen tanadi shine at-taqwa tsoron Allah at-taqwa tsoron Allah tsoron Allah shine tanadi mafi girma dan idan ka tafi wannan guri baka da tsoron Allah a ranka idan ka je shi dan da dutse shi ma je dan dutse da ko dutse je je ka dukkan ku ce danu ne tafiya da haka ka je da tsarkakaccen zuciya ka je da tsarkakaccen niyya duk wanda yayi alhajjul mabrur manzon Allah ya ce duk wanda yayi alhajjul mabrur hajjin da ya kubuta daga dukkanin aibubbuka to baya da wani sakamako idan ba aljanna ba kuma dukkanin wanda yayi aikin hajji in ji manzon Allah ya ce zai dawo daga hajji kamar ranar da jatumarsa ta aike shi baya da laifi ko kwaya ɗaya Allah Ubangiji yana da ikon ya gafarta ma bawa dukkan laifinsa laifin da ke tsakaninsa da bayi kuma Allah Ubangiji idan ya ga dama ya masa judgment akan wa'annan laifin idan kuma rahamansa ta ta ga dama laifin da ke tsakaninka da bayin bayin ma sai ya ajiya su kai din a yafe maka babu wanda ya ita tambayi Allah kaka la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ba a tambayan Allah dan ne yasa yayi Allah shine yake tambayan bayi dan ne yasa bayi suka aikata to Allah ce wata zawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab ya kuma abota hankali ku ji ku ji tsoro na a hankali kwa ya ji ne akwai hankali da yake cikin kwakwalwa wanda shine ake ce da shi al'aqli akwai hankali da ke cikin zuciya wanda shine ake ce da shi al-lubbu to hankalin da ke cikin kwakwalwa aka rubuce shi ne an tariqil idraki wal fikr ta hanyar tunani da kuma riskan abu sai a gano wannan abu shi kuma hankalin da ke cikin zuciya akan gano shi ne an ɗari ki tazakkuri ta hanyar tazakkuri wato ta hanyar yawan tunani da zuciya cikin ubangiji tabi'a da sun ce akwai tazakkuri akwai tafakkuri tafakkuri shine na kwakwalwa tazakkuri kuma shine na zuciya to wannan na zuciya shine tafiya mafi girma tafiya mafi mafi isa wannan na zuciyan ita ne idan Allah ya haska da mutum ya haska ma mutum lubbu na zuciyansa to da wannan lubbu na zuciyansa dai na riskan haqa'iqu na abin da ke cikin malakutus samawati wal ardi Allah ya kallamu ce anan ne mutum yake samun kashafi kashafi da ake cewa ba da ba a hankali ake samar wa mutum kashafi ba a zuciya ne ake masa kashafi idan an masa kashafi sai yana ganin abin da ba a gani kamar yadda manzon Allah ya rama lafuta al'arshi wa huwa bi taibatin yana Madina yake ganin mala'ikun al'arshi yana Madina yake jin labarin abubuwan da suke faruwa a sama kamar yadda waliyai da dama an yaye musu hijabi sidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a yana cikin kudu ba sai aka je na ya sariyatul jabal al jabala ya sariyatul jabal al jabala aka ce me ya faru da amirul mu'minin sai da aka idar da sallah rundunar yaki sun dawo wanda suka tafi yaki kan tsawon zango shikenan sai suka dawo suka ce wallahi mun jumliyar amirul mu'minina yana ce mana al jabal al jabala aka ce kwarai da gaske mun ji yana kudu ba yana ce ya sariyatul jabal al jabala ashe an riga an yaye masa hijabi ya ga kafirai sun zago ta dutse za su kashe jama'a shine yake yin kira ma komandan yakin yana ce aljabala aljabala an bude masa ya ga abin da yake tsawon zango wannan shine kasafi waliyai da dama Allah ya musu wannan kaman a Sheikh Ibn Taymiyyah ma Allah ya masa wannan shi da bakin sa ya faɗa mu ba mu inkarin abubuwan da waliyai suke faɗa dangane da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya musu mu ba mu inkarin karaman waliyai Ibn Taymiyyah shine yace ya ga an bude masa al'arshi ya ga al'arshi da idansa kaga idan ka yarda da cewa ibn taymiya zai iya wannan idraki to akwai kudubai aljababil wanda sun sha gaban ibn taymiya wanda Allah yana musu kashafi Allah yana haska musu ta hanyar idan zuciya kai har mala'iku suna gani mala'ikun nan dai da ido aji baya ganin su to su waɗannan mutanen da suke da lubbudin na zuciya har mala'iku suna gani ai idan aka ce maka mutum ya ga manzon Allah ido da ido ba ana maka maganin wato ido ne a ji ba mafi yawa haka suka ce idan aka ce maka manzon Allah ya an ga manzon Allah ido da ido to wannan idon na fiska shine ya makanta sai idon zuciya ya bude ku ga kunan duk kuna nan idan kun na bude amma ba za ku ganshi ba amma shi wannan ya ganshi da idon zuciya in ya ganki da idan zuciya sai ya ba da labari ma idan fiska sai ya ba da labari ma sauran gaɓoɓi sai idan ila shafa ce khawatir mubjati li yubina an amantaki wa lisani an ma ta'addaitu al-qana'ata war rida lakinna ma hiya qissatu al-ashjari in ji wani wani ne yabo yake cewa labarin zuciya ne idan ya taso sai ya zo wajen harshe ya zo wajen hannaye ya zo wajen ido ya zo wajen sauran gaɓoɓi to mafi yawa labarin na zuciya ne yasa muna magana akan kan manzon Allah san manzon Allah lahaja ce ta zuciya wanda bai dandana wannan abun ba baya ganewa duk yanda aka ce maka ba zai gane ba amma wanda ya dandana daɗin san manzon Allah ya fi duniya da abin da yake cikin ta wallahi ɗaya daga cikin magabata yana cewa law arafal muluku ma nahnu fihi la khatamuna alayhi yace wallahi da sarakuna sun san abin da muke dandanawa a hadaran manzon Allah da sun bar maganar sarauta sun zo suna kokowa da mu dan su dandana irin abin da muke dandanawa dan haka wannan mataki ne daban wattaquni ya ulil albabi ku ji tsoro na ya kuma zuwa kwayan hankali a wattaquni ya ulil albab ku ji tsoro na ya kuma zuwa hankali na'am laysa alaikum junahu
ليس عليكم جناه ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين آه الله تعالى يقول آه ليس عليكم جناح باب ليس أغريكم an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi wani falala daga gurin ubangijinku ku nemi wani alkhairi na rayuwa aka ce ma'ana babu laifi mutum yayi kasuwanci idan ya je aikin hajji ba laifi bane tunda da zamanin jahiliya suna kyaman a ce sun kyamatar da cewa mutum in ya shiga aikin hajji babu maganan kasuwanci babu wani magana na, na karuwan tasrifin rayuwa sai Allah ya ce laisa alaikum junahu Allah ya dakatar da wannan domin a saukakar wa mutane domin Allah subhanahu wata'ala ya halatta duk abin da mutum zai yi kasabi domin nema ma kansa abin da zai tsayar da rayuwarsa a kai ya halatta shine Allah ke laisa alaikum junahu ba laifi bane a gare ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga gurin ubangijin ku ta hanyar yin kasuwanci na duniya sabila da kun je kasuwancin lahira ne to kasuwancin lahira ba zai hana ku kasuwancin duniya ba sabila da a duniya ne ake neman lahira na'am za a fattun min ko fa idza afattum min arafat idan kuka gangaro kuka taho daga arafa bayan kun tsaya wato wato bayan kun tsaya a mina kun gangaro zuwa ga arfa to Allah yake fadkurullah inda al-mas'alil haram ku yi ta ambaton Allah ku yi ta ambaton Allah a gurin alamomin nan na ayoyin Allah masu alfarma alamomin mas'alul harami suna nan da yawa kamar irin su maqamu ibrahim duk suna cikin mash'arul haram duk suna cikin sha'airullah irin su safa da marwa duk suna cikin sha'airullah to Allah ya ce ku yi ta ambaton Allah ku yi ta ambaton Allah malamai suka ce Allah in zai yi maganar zikiri mafi yawa yakan yi maganar zikiri ne da jam'i sabila da akan yi shi tare yin zikiri tare yakan saka a ɗaga aikinka wato fiye da yanda idan kai ɗaya kai za a ɗaga Allah yake ya ayyuha allazina amanu kullaha zikran kafiran kun ga da jami'i yazo ku yi ambaton Allah zikiri ne yawa kaga a wani ayan Allah yakan yi magana na na dan furaji din wa zkur rabbaka fi nafsika wa zkur isma rabbika bukratan wa asila amma mafi yawan ayoyin da suka yi magana a zikiri akan zikiri Allah yana yin magana ne mele yana yin magana ne jami'i ayi zikiri gaba daya ayi zikiri gaba daya sai ta idan ka je da ka ji kowa daga murya yake yi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak a wannan lokaci kowa da kowa ya tuba kayansa na duniya ya saka kayan lahira babu basarake babu kaskantacce babu talaka babu mawadaci a lokacin basarake sai ne Allahu a lokacin mai mulki ɗaya ne Allahu a lokacin mawadaci ɗaya ne Allahu kowa mabukaci ne ya ayyuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ganiyul hamid mu mabukata ne zuwa ga Allah Allah shine mawadaci a din godiya shi yasa babu wani wanda zaka ga yana da sutura na bambanci zaka ga dukka kowa ya saka kaya ne wato tufafi ne ne alaman lufafa bayi da maraba da littafani farin kaya ne zani jauto zaka daura sannan ka yafa farin mayafi a lokacin ba zaka gane waye shugaban kasa ba ba zaka gane waye buloniya ba sabila da kowa ya zo wajen malikul mulki mamallakin mulki jagoran kowa da kowa sai za ka ce fatihatul kitabi ta dauko mara wato ta dauko matakan addini gaba daya Allah da yace alhamdulillahi rabbil alamin wannan alhamdulillahi rabbil alamin dilala ne akan sallah wannan magana maulana shi ibrahim shine yayi ta idan ka duba a jawahirur rasail wanda maulana shi abul fatih yarwawi ya hada su zaka ga wannan bayani din a cikin sallah a cikin iya fatiha Allah ya tara makamatu da yawa a ciki Allah ya kawo sallah a ciki ya kawo azumi a ciki ya kawo hajji a ciki sannan kuma ya kawo alwa'd wal wa'id a ciki sannan ya kawo mushahada a ciki ya kawo muraqaba a ciki wanda idan ka jiya duk da ka samu arfai sun fitar da wa'innan durar na ulum sun fitar da shi amma sun sufanta cewa maliki yawmiddin sun sufanta shi da aikin hajji sabila da idan aka taru ranan in aka taru a aikin hajji aikin hajji yana kama da taron alkiyama kowa da kowa ya fuskanci sarki ɗaya ne kowa da kowa ya fuskanci mawadaci ɗaya ne idan za ka yi sai laka ce limanil mulkul yau a wannan ranan kowa zai ce maka lillahi wahidul qahhar mulki na Allah ne shi ɗayansa mulki na Allah ne shi ɗayansa kuma ɗakin Ka'aba da sha'airullah gaba ɗaya a wannan bigiran dai idan ba wai wato babu wani makami cikin waɗannan makaman wanda bai samu wato wanda bai san manzon Allah ya kuma san jikokin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a gurin ba a nuna mulki aka ce Hisham dan Abdul Malik ibn Marwan ya zo shi aikin hajji wata shekara da ya zo shi to wajen zagawa dawafi sai jama'a sun yi yawa sai ya zauna zai huta idan jama'a sun ɗan ragu sai ya ci gaba da zagawa yana tare da jama'ansa a bayansa suna masa rakiya yana zaune kawai sai ya ga wani mutum shi ɗayansa yana zaga yana yin tsawafi amma yana tafiya kafin ya tunkari mutane sabila da ƙwarjininsa da kuma an san waye shi kawai sai kaga ana buɗa masa ana buɗa masa shi kuma Hisham ibn Abdul Maliki yana ganin cewa su ne Bani Umayya su ne masu mulki su ne jinin sarauta yaya shi ba a masa wannan ba ma wani ne ake yi wannan din waye yana tambaya wannan din waye aka ce kuwa al-Faraddaq wani babban mawaki ne yana kusa sai kawai ya tafi ya tafi maganan asama yana cewa a a a, a ya sa'il aina halal bid wal karamu in ji jawabun idza tullabuhu qadimu هذا الذي تعرف البطحاء والعته والبيت يعرفه والركن والحرم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا يتي يا سائل ياني تنبيانا أين حل الجود والكرم أئناني مذول بيوا دشوتا يتي تؤدي جوابه إن هذا أمسى إذا طلابه قدموا إذا ما سنيما أمسى سنجد amsan da dan bayar wannan mai tattakin anan sayyidina ali zainul abidin ne jikan manzon Allah hada alladhi ta'rifu al-bataha wa atahu wannan shine wanda ita kanta bataha makka din ta san waye mai tattaki a cikin ta wal bait ya'rifu shi ma baitullahi ya san waye wannan war rukun wal haram dukkanin rukunan nan sun san waye shi yace kai maka dadi hada ibn fatimatin in kunta jahiluhu wannan shine dan sayyida Fatima idan baka san waye shi ba bi jaddihi anbiyaullah kad kutumu da kakansa ne Allah ya shika cikamakin annabawa gaba daya to su a wannan wato a sha'airullahi ma a cikin eriyan wato baitullahi ma wato mukamin su daban yake duk da cewa su masu gudun duniya ne zahidu fi dunya fama urifa al-mayl ilayha minhum wala ar-raghba'u sun guji duniya ba taba ganin sun karkata ma duniya ba ba taba ganin sun nuna kwadayi wa duniya ba to a wannan aya da muke karantawa fa idza afattum min arafatin Allah ya ce idan kun gangaro daga arafa a fadkurullah ku ambaci Allah kama hadakum kaman yanda Allah ya baku shiriya ya baku ya baku la ilaha illallah sannan ya ba ku as-salawatul kam sannan ya ba ku siyamu ramadan sannan ya ba ku al-jihadu fi sabilillah to ma wannan ubangijin za ku gode wa in kuntum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin idan dai har kun tabbatar da cewa kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kun kasance kuna cikin bata ne kuna bautan dodanni kuna bautan wato kuna tsafa tsafe amma manzon Allah da yazo sai fito da ku ya saka ku a shiriya fazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi hakika kun kasance kafin wannan addini kafin wannan alqur'ani lamina dallina kuna cikin wanda suka bata sai Allah ya shiryar da ku sabila da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
آه. الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله ثم أفيضوا سننسي كتاه من حيث أفاد الناس daga yadda mutane suke gangarowa daga arfa kenan zuwa muzdalifa wastaghfirullah kuna masu neman gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ma wanda ya nemi ya gafarta masa kuma mai jin kai ne ga wanda ya bi hanyar da Allah zai bi kansa idan mutum ya tafi aikin hajji ya je ya dawo ba tare da ya samu karbuwa a gurin Allah ba yayi babban asara sabila da Allah ya aje wasu alamomi ya aje wasu matakai wanda idan bawa ya bi su to dai samu karbuwa a gurin Allah kwarai da gaske kwarai da gaske shi yasa Allah ubangiji ya samu ya aikin hajji ne alhajjul mabrur kuma duk wanda bai samu daman zuwa aikin hajji ba kuma yana da dama kar ya tuci kansa yayi maza ya je ya ga gurin da aka aika manzon Allah yayi maza ya je ya ga gurin da manzon Allah yayi hijira ka je ka ga waɗannan matakan kama biya kuɗi so samu duka a maka ziyara a kai ka wajajen ziyara daban-daban har gidan da aka aiki annabi za a kai ka a kai ka kogon hira yau me yafi farin ciki a ce yau ga ka kai ne kana tattaki a dutsen da manzon Allah ya tattaka akwai farin cikin da ya kai wannan annabi ne ya tattaka wannan matakalar ya shiga kogon hira a kai ka kogon hira a kai ka wajen masallatan masjidu Aisha, masjidu Umar, wasu manya-manyan ayoyi na ayoyin Allah, wanda idan ba a wannan gurin ba duk duniya babu yadda za ka je ka samu wannan abu. Shi sa idan aka biya na wahabiya ba za a je ko ina ba, duk wa'innan alamomin na ibadu ba za ka je wa'innan wazajen ba. Su suna ganin wai ana bin asaru salihina, guraben salihai wai suna ganin wannan ma wannan ma shirka ne. aka ce shi yasa ibnu taymiya ya kuskurantar da abdullahi ibn umara yace abdullahi ibn umara yana da wata ɗabi'a ta irin ta kwaikwayon yahudawa wannan ɗabi'ar shine duk gurin da aka ce annabi ya tsaya a wannan gun yayi nafila sai abdullahi ibn umara ya je yayi ibada a wannan wajen to ai yahudawa ne idan salihi ya gabata sai suna bin guraben suna son su mai da wa'innan guraben guraben bauta neman albarka da asaru salihi kuma wannan ba laifi gani ya tabbata cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah lokacin da ya shigo garin Makka domin fatku Makkata a shekarar da aka bude garin Makka kenan amul fathi aka ce ya rasulullahi mu da mu gina maka gidan da zaka zauna ne ko ko ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me za mu maka manzon Allah yake ku buga min hema ku buga min wato wani wani rumfa a gurin kabarin sayyida Khadija alaiha salatu wassalam tafiya da annabi yana son sai da Khadija kwarai da gaske duk duniya babu wanda ya kai Khadija da ƴanta na na Fatima daraja a masa kowace mace raunanniya ce annabi da kansa ya faɗa yace kowace mace ba ta da fitan da Khadija da Fatima da Maryamu da kuma Asiya suke da shi duk duniya babu mata masu daraja irin nasu duk duniya babu mata masu daraja irin nasu to annabi saboda san Khadija yace shi ba sai an gina masa a masa hema a gurin kabarin na na Khadija alaiha salatu wassalam domin ya sauka kusa da ita to duk da cewa ba albarka ne annabi zai nema ba zai yi cewa ne da ita babu laifi mutum ya je wajen kabari yayi addu'a muddin ba yana nufin kabarin nan shine zai taimake shi ya ba shi abin da yake nema ba shi na kabari akan iya neman albarkansa akan iya roƙon Allah dan a gurin sabila da duk yana cikin sha'airullah kada mu manta duk ibadan da ake yi na aikin hajji ma ana raye sha'irullah ne sha'irullah nan kuma wasu mawaqif ne wanda annabawa suka tsaya a wannan wajen yanzu arfa wannan arfan da ake faɗa arfa arfa guri ne wanda annabi adamu alaihi salam dama lokacin da aka saukar da annabi adamu da sayyidatina hawwa a duniya kowa an bambanta masa guri sayyidatuna hawwa'u an saukar da ita jodan annabi adamu an saukar da shi hinja to anan arfa anan ne suka haɗu anan arfa malamai suka ce shi yasa Allah ya kira gurin da arafa wato mahada masaba gurin da aka haɗu aka saba nan kuma maqamu ibrahim gurin da manzon Allah ya tsaya ne annabi ibrahim ne tsaya annabi ibrahim ne ya tsaya a gurin amma kaga maqamu ibrahim shi ma yana cikin sha'irullahi haka safa da marwa yana cikin sunan sha'irullahi Allah shi ya faɗa mana inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima safa da marwa sayyidina fara koko hajara ita ce tai awai sai kai komo tsakanin safa da marwa sau bakwai sai Allah ya maida wannan wajen ya zama ya zama wajen bauta to a ce duk idan mun lura arafan nan da ake bautan Allah a gurin waje ne wanda wani annabi ya tsaya a gurin sannan safa da marwan nan da ake kai komo a gurin waje ne wanda wata baiwa Allah matan annabi sai kai komo a gurin sai Allah ya mai da gurin gurin bauta to duk wani gurin da wali ya tsaya a wannan wajen ko ko waliyi yayi wani abu a wannan gurin na nagarta ko ya karantar ko ko aka binne shi to wannan wajen ya zama aya daga cikin ayoyin Allah dan haka in an nemi kusanci da Allah ta wannan gurin ba a yi laifi ba wannan duka malamai sun kawo shawahidu akan haka Allah yake summa afidu min haythu afada an-nas wa fassarullah inna Allah ghafurur rahim ku gangaro ku taho daga Arfa zuwa Muzdalifa ta yadda mutane suke taho wannan a sannan ku nemi gafaran Allah Allah ubangiji ne gafara ne kuma mai jin kai ne na'am
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
نعم آه فإذا كديتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا آه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب آه الله تعالى يكفي فإذا قضيتم مناسككم إذا كن قارئ ayyukanku na aikin hajji wato idan kun kare abubuwanku na bauta dama mun ce nusuku yakan zo da ma'anan ibada nusuku kuma yakan zo da ma'ana na azzabiha kamar yadda a ayan baya Allah subhanahu wata'ala ya ce fa fidyatun min siyami naw sadaqati naw nusuk kaga nusuk a wajen ana nufin zabiha ne amma nusuku kuma yakan zo da ma'anan ibada anan mun lura ya zo da ma'anan ibada ne sabila da idan an ce manatiku wannan manatiku din an ciro shi ne daga nusku akan wazanin mafa'il idza qadaytum manasikakum idan kun gama ayyukanku na ibada wato ayyukanku na aikin haji kenan to fazkurullah ku yi ta ambaton Allah ku yi ta ambaton Allah ku yi ta ambaton Allah ka zikirkumu aba'akum kaman yanda kuke ambaton iyayenku dan aka ce a zamanin da ya gabata zamanin jahiliya idan an gama shi hidiman aikin hajji to idan suka gangaro suka zo su tsaya a wani mahada sai mutum ya fito ya yi ta alfahari da nasabansa ya yi ta alfahari da iyayensa ni ne wane dan wane wane ne kaza wane ne kaza wane ne kaza to Allah sai yace wannan kirarin da kuke yi ma kanku da alfaharin da kuke yi ma kanku da ku da iyayenku ku juya shi kuma da shi na Allah fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah ku ambaci Allah ka zikrukum aba'akum kaman yanda kuke ambatan iyayenku nan kuna faɗan matsayoyinsu da darajojinsu kaman yanda kuke ambatan abubuwan alfaharin ku kai na washadda zikra ko ma ku ambaci Allah fiye da haka sabila da dukkanin almahamidu wassana'u dukkanin Allah ne Allah ce ba fa fadhkurullah ka zikrukum aba'akum wa shadda zikra ko kuma ammatan ma da yake haka Allah sai ya kawo wasu suniki yace wa minan nas daga cikin mutane akwai man yaqulu wanda yake cewa rabbana ya ubangiji atina fid dunya ka ba mu a duniya amma wa ma lahu fil akhirati min khalaq baya da wani rabo a lahira wannan shine wa kenan wannan shine kafiri kafiri shi kullum rayuwansa neman duniya ne kullum rayuwansa neman duniya ne Allah ya zubanta mana Yahudawa a baya yana cewa wa minan nasi man koko mai Allah ke cewa yana neman ya shekara dubu idan da za a rayar da shi kuma wa ma huwa bi muzahdihi min al'azabi lan yu'ammar da a ce za a raya shi shekara dubu din ba zai nisantar da shi gabarin azaba ba wallahu alimun bizzalimin Allah yana sanar da aikin azzalumai kuma suna da san dukiya su kafirai kabila da iya rabansu manzo Allah ya ce a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ne kuma aljannan kafiri ne ma'ana duk daɗin da mumini yake ji a duniya to tamkar yana kurkuku ne kabila da yana cikin kunci ne amma kafiri duk daɗin da yake ji to tamkar yana cikin yana cikin aljanna wato duk wahalan da yake samu a duniya to nan ne aljannansa to kafirai su ba su da wani buri sai dai suna ce rabbana atina fid dunya ya Allah ka bamu a duniya amma wa ma lahu fil akhirati min khalaq baya da wani ajiya na kyakkyawan sakamako a lahira Allah ya tsare mu ba anan yake so baya Allah amma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana a cikin akwai wanda yake ce ya Allah ya ubangiji ka bamu hasanatan fid dunya mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana a lahira ma ka bamu mai kyau wa qina azaban nar kuma Allah ka tsare mu daga azaban mu kaga wannan shine addu'aul jami' addu'an da ya hada duk wani alkhairi ya hada alkhairin neman abin da ke duniya gaba ɗaya na alkhairi a duniya dai baka da burin Allah subhanahu wataala ya baka mata na gari Allah ya baka ƴaƴa na gari Allah ya baka dukiya sannan Allah ya baka gida sannan Allah ya baka ya baka shawu da sauransu to nan rabbana atina fid dunya hasanatan ya kunshi dukkanin wani abin da dan adam yake kwadai na rabar duniya wannan addu'a ul jami'i ne addu'a ne wanda ya hada komai da komai wa fil akhirati hasanatan sannan a lahira ma ka bamu kyakkyawa ka bamu aljanna mani insiya sannan wa qina azaban nar Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga azaban wuta wutan jahannama da sauran wato matakai na wuta gaba daya sabila da wannan wuta wadda Allah ya tanadar da shi wa masu sabo Allah subhanahu wata'ala yana faɗakar da mu kullum yana cewa ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara mu kiyaye kanmu mu kiyaye iyalanmu daga wannan wuta wanda makamashin wannan wuta annar wal hijara mut'a annas wal hijara mutane ne da duwar wasu عليها ملائكة جلاد شداد لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تبيع ده haka mu iya kokarin mu mu kiyaye kanmu daga azaban wuta domin duk wanda ya samu kansa cikin wuta hakika yayi mummunan tabewa Allah subhanahu wataala ya tsare Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu lallai wadanda suka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sannan kuma suka aikata aikinsu na aikin hajji a cike ba tare da sun samu naƙasu sai tauyaya aikin hajjinsu ba Allah ya ce lahum nasibun mimma kasabu suna da wani kaso na musamman suna da rabo dangane da aikin da suka yi na ibada wallahu sari'ul hisabi sannan Allah mai gaggauta musu sakamakon su ne a lahira mai gaggauta musu sakamakon abin da suka nema ne tun daga duniya sannan a lahira ma Allah zai nuna musu zai nuna musu sakamakon su ina ganin za mu tsaya a nan insha Allah tabaraka ta'ala muna da lokacin amsa tambaya sauran mu minti nawa minti bakwai to a minti biyu zan amsa tambayan wani da ya tambaye ni akan tasbi a gurguje ya tambaye ni ya ce min malam menene sunna na kasa na rike tasbi shin rike tasbi bid'a ne ko ko addinin buza ne to abin da zan iya cewa akan wannan shine ya kamata ƴan uwa mu shishige wasu matakai da dama akwai tambayan da kullum ana amsa su wanda ya sani ya sani wanda ma bai yadda ba bai yadda ba wanda ya yadda kuma ya yadda rike talbi masu inkarin rike talbi ma yanzu da sun ke rike talbi idan ma ba a gansu sun rike talbi ba lokacin da suka fada a cikin musiba da ka gansu haci haci da talbi kuma wannan rike ba zai musu amfanin komai ba in za ka yadda ka yadda rike talbi talbi su aru salihin alama ne na salihai salbi yana tunatar da kai dangane da ambatan Allah ta'ala salbi rike shi ba shi ne ibada ba amfani da shi wajen ja shi ne ibada shi yasa muke faɗa ma ƴan uwa da yawa muridai rike rata ya salbi abu ya kofa tashi a kunne wannan ba wannan wato malamai sun sun zargi wannan abin sabila da kaman wani bayyana bayyana manfa ne salbi akan rike shi ne domin ambaton Allah idan baka ambaci Allah da shi ba to baya da wani amfanin da zai yi maka baya da wani amfani kuma an samu magabatan da su suke kalbi da yawa annabi ya tabbatar da sayyidatuna hafsa a sayyidatuna safiya akan kidanye to ai kalbi ma kidanye ake da shi ko kidanye ake yi kuma ya karfafe ta akan kidanye bai hana ta ba kuma ya ga tayi ya zama idan ya da wani abu misali kwallon aduwa ko ko idan ya da duwatsu ko ko idan ya da kwallon dabino ko ko idan ya da ƴaƴan wani abu wanda zai cika maka lissafi ya zama sunna kenan as-sunnatu bil istiqra sunna ne wanda an yi a gaban manzon Allah bai hana ba ya ganta tana kirga kidanye na ƴaƴan dabino da ya kije ya dawo sai ya ganta tana ci gaba da buga lissafi da wannan ƴaƴan bata tashi ba har rana ya hauro manzon Allah bai watsar da wa'innan abin da take kidanyen da shi ba kaga da laifi ne kidanye da annabi ya watsa annabi sai yace ashe bazan sanar da ke wasu kalmomi ba wannan kalmomi in kika faɗe su da su wadatar da ke wato daga tsawon zaman da kika yin nan wato ladan su ya fi tsawon zaman da kika yin nan tun lokacin da kika fara har yanzu tace menene ya rasulullah annabi yace mata yace subhanallahi walhamdulillahi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinati arjihi wa midada kalimatihi annabi ya sanar da ita wannan kalma ya sanar da ita wannan wannan addu'a kice wato Allah kayi subhanallahi walhamdulillahi adadin halittanka da adadin nauyin al'arshinka da adadin yawan kalmominka to kaga wannan ma hadisi yana martani ma wanda suke cewa wai wai masu cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya adad al-ashjar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya adad miyah al-bihar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya adad an-nujum wai wasu suna cewa wannan adada adadin din wai wayo ne ma Allah wai me yasa da kai salati kawai sai ka ce Allah yayi adadin kaza kai adadin kaza mana to annabi ya koyar da irin wannan salat tunda ya ce adada khalqihi yawan halittan Allah wa rida'a nafsihi da yawan nauyin yardan Allah وزنة عجزه ده نوي الأرش الله ومداد كلماته ده قاروان يوصل من الله النبي هنا صلى سيدنا أبو هريرة هنا ده كلبي wanda duk rana sai ya ta wannan kalbi kalbi ne dubu ɗaya abu hu ake saka kalbi idan ka duba sharhin nawawi ma ma imam ma ma sahihu sahihu muslim za ka gani yana lokacin da ke bayani akan abu hurairah ko kuma ko arba'in nawawiya ka dauko ka duba ta'arifin da aka yi akan Abu Hurai za ka ga an yi ta'arifin cewa yana da wata wasu ƴaƴan kwallo wadda ke kidanye da su wajen yin zikirin Allah ta'ala dan haka ba dole bane wanda ya ga dama ya rike wanda ya kuma yana ganin abin kyama ne shi ke nan ya yi ta kyamansa abinsa mu kan mun dale mun mutu akwai makamin da idan mun je ma ba ma sai mun rike talbin ba Shehu Ibrahim ka taɓa ganin ka da kalbi ne ya'ya ne kalbi yakan tunatar da kai da zikirin Allah ne akwai makamin da kai in ka je wannan makamin kuma ka shige intibadi ko da yaushe a cikin Allah kake dan haka baka bukatan kalbi Allahu Allahu Allahu Allahu a cikin sa kace Allah ya kai mu na'am jama'a assalamu alaikum a kwanan ba mun yi maganan karatu da karatu da kuma tambaya da jami'a wasu suna da tambayan lambobin da ake samu wayannan karatuttuka ko kuma tambaya za mu ba da lambobin guda biyu yanzu kafin nan muna yi a madadin kwamitin tafsir na shi a sai yake jini da abubakar sadiq tana mika sakon godiyarta ga illahirin jama'an da suka taimaka mata da wajen saka wannan tafsiri a kafafen yada labarai kamar wanda ake sawa a gulo sf da safe na ashfa wanda ya yi mamusu a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nauyi malam yana karatu ne ana tambayar lokacin da yake ashfa da su ba ya ce a nan shan ibrahim ba ko nan sabon masallaci ne domin masallaci da ya gina sannan ana sawa gula ya fiye karfe tara da rabi na safe zuwa goma da rabi wannan tafsiri namu kuma ana yin shi ne a nan bayan yanki da ke makara huta shi kuma ana fara shi karfe takwas da rabi na dare zuwa zuwa tara da rabi na dare sannan ana kai sa gula ya fiye a nan albarka ne karfe uku na yamma zuwa karfe hudu sannan san tana mika sakon godiyanta ga jama'an da suka taimaka muna daɗa sanar da malam kar amanta da jama'an da suka taimaka yawanci yawanci ɗan kasuwa ne suna buƙatan addu'o'i kamar yadda malam kullum yake saba musu wannan kenan sai lambobin da ake samu wannan karatu namu akwai group da aka buɗe na samun karatu sukan malam tun a baya har zuwa yanzu ita ce take amfani mai lamba kamar harka na farko 070 37 39 79 95 sai namba na biyu 080 59 16 09 06 wannan su ne nambobin da ake samun karatukan malam da yake sannan akwai plate da malami tafsiri na shekara uku da suka wuce da na bana ana sai da su a wannan waje naira ɗari da hamsin akwai kuma karatun ashfa nan ma wasu suna tambaya nan ma za a iya samu a wannan masallacin aka zo ko kuma a samu manajan da yake ɗaukar mana wannan karatu malami ne kenan Isa Abdullahi sautul faida sunan abin nan ɗinsa kenan da ya samu karatukan malam gaba da assalamu alaikum
Allah ya ƙara wa maulan shehi lafiya Allah ya ƙara masa nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi albarkan manzon Allah dukkanin wanda suka taimaka Allah ya biya musu bukatu Allah ya biya muku bukatunku Allah ubangiji ya buɗa muku kofofin samu wanda suke son su taimaka ba su da dama Allah ya taimake su ya ba su dama kuma a duk wanda yake da wani abun da zai tallafa da shi wa mabukata ko ko wato kayan sakawa da zai ba wa a ba wa marasa karfi ko marayu kofa yana buɗe zai iya kawowa sabila da wannan lokaci ne da ake rubanya ayyukan lada aiki dai za a rubanya maka shi ɗaruruwa don haka ina bada ina kira ga ɗan uwa wanda suke da dama kuma baya kaɗan idan da wani abin taimako da za a taimaka ma wanda ba su da shi ko kuma rayu za a iya kawowa a hannun baban buladanin wannan masallaci koko sayyidi zahraddini a alaramman da ke jamu baki koko malam lawan koko limamin masallacin ma duka duk za a iya kawowa ta hannun su ta haka Allah ya saka da alkhairi a dan lawan din da Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya ji kan yan uwan mu da yayyun mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Malam Ibrahim Gazi Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah da mahaifinsa da mahaifiyarsa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته